ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمين دي هكرا شمونا هكرا شمونا يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 29 ga watan zulhijja shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da ku shekarar miladiya yan uwa insha Allah ta'ala za mu dora a cikin karatun littafin mai albarka littafin alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah bayan tafiya hutun babbar sallah da aka yi cikin kaddarawa Allah da ikonsa da falalarsa ya ba mu ikon ƙara sake haɗuwa domin ɗorawa daga inda muka dakata a mune wa juna barka da sallah da fatan abubuwan da aka gabatar Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ya kuma maimaita mana ta baɗin baɗaɗa kamar yadda bahaushe ke cewa kamar yadda ni a mafi rinjayen zatona nake tsammani shine mun shiga alkabiratu samina kabira ta takwas shine uququl walidai saba wa iyaye yani ina tsammani kamar mun shiga mun fara karatu a ciki saboda na sa shaida ne kawai a ta takarda ban yi alama da biro ba gaskiya amma idan za ku iya tunawa kamar man karanta baka ba rabbuka Allah ta abudu illa iyawu ko yawwa man karanta nan na dan yi mukaddima takaitacciya wajen abin da ya shafi babin sannan muka dan karanta abin da nake tsammani za mu tashi daidai a faɗin malam da ya ce wa fi sahihaini don ba na manta mun yi bayani game da maganar abdullahi dan abbas ya ce abubuwa guda uku allah maɗaukakin sarki yana haɗa su tare ko haka ne in za a iya tunawa abubuwa guda uku allah maɗaukakin sarki yana kawo su tare ati'ullah wa ati'ur rasul aqimus salata lidayka ni dai nakan nakan zan iya tuna an yanan wajen ya wato insha Allah ta'ala zai inda zamu tashi zamu tashi wa fis sahihaini wannan kabira da muke bayani a kan uwa idan ba a manta ba kabira ce da take bayani game da saba wa iyaye illar da ke cikin saba wa iyaye da bijire musu da yin abin da ba shi kenan ba a cikin haƙƙinsu malai cewa fi sahihaini hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir na tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce bana ba ku labari ba game da mafiya girman zunubai na farko al-ishraku billah shine yin shirka ga Allah madaukakin sarki jingina masa kishiya neman buƙatar da babu wanda zai iya yin ta sai Allah madaukakin sarki a wajen wani Allah wa uququl walidaini abu na biyu sai annabi tsira da aminci sa'ar tabbata a gare shi ce da saba wa iyaye guda biyu wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi hakan imam muslim shi ma ya fitar da shi hadisi ne da mun gabatar da shi tun a baya a wasu babubuwa da suka gabata ba sai mun yi dogon sharhi da bayani akan sa ba malai ce fanzur kaifa qarana al-isa'ata ilaihima وعدم البر والإحسان بالإشراك malai ce kalli yadda Allah maɗaukakin sarki ya gwama ya gwama me munana wa iyaye wa adamil birri da kuma rashin yi musu biyayya wal ihsan da kuma rashin kyautata musu bish yana ɗaya daga cikin abin da zai ƙara fito maka da lallai saba wa iyaye abu ne mai muni ba shi da kyau yadda Allah maɗaukakin sarki ya gwama saba wa iyaye da mai da shirka ga Allah maɗaukakin sarki babu wani laifi a doron ƙasa da ɗan adam ya yi ko zai yi ko ya taɓa yi a baya mafi girma wanda Allah maɗaukakin sarki baya son sa kwata-kwata kamar shirka ga Allah maɗaukakin sarki amma kalli yadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki shirka ya ɗauki saba iyaye sai ya haɗa su a waje guda yana kawo shirka sai ya kawo saba wa iyaye don ka gane girman shirka ga Allah maɗaukakin sarki da kuma girman saba wa iyaye aka kawo su tare malai cewa fi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim aiban anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce la ya da hulul jannata aqun wala mannanun wala mudminu khamrin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce la ya da hulul jannata ba zai shiga aljanna ba waye aqun shine mai saba wa iyaye Allah ya tsare mu wannan bayani ne daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake bayani duk mutumin da ya mutu akan ɗabi'ar saba wa iyaye bai tuba ba to karan fari ba zai shiga aljanna ba ko da zai shiga aljanna to sai ya bi tautar jahannama ya ɗanɗani sakamakon abin da ya aikata na saba wa iyaye sannan idan Allah maɗaukakin sarki ga dama zai iya fito da shi kuma ya kai shi aljanna saboda asalin imanin da ke tattare da shi yan uwa an fahimta amma dai matakar mutum ya mutu akan saba wa iyaye bai tuba ba ya yi birsin sai ya yi gidan yari shine wutar jahannama sannan asalin imaninsa kuma sai ya tasiri wajen fito da shi kuma a kai shi aljanna to kaga irin wannan shiga wutan ma da ake labari ake cewa mutum zai shiga wuta karan farko Allah madaukakin sarki ya tsare mu da shi eh ba ma fata ai kasance karan farkon ma mutum ya shiga wuta dan ba alkhairi bane mutum na farko kenan wala mannanun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mutum nabi da ba zai shiga aljanna ba shine mai gori almannan shine mai gori shine mutum ya baka wani abu ko ya maka wata kyauta ko ya maka wata baiwa sai ya koma gefe yana yi maka wasu maganganu wanda suke nuna cewa shi ya maka wannan abu to duk mutumin da ya maka kyauta ya je maka gori wannan kyautar ta sabatacciya ce Allah madaukakin sarki ba zai karba ba Allah subhanahu wataala ya ce ayyuhal ladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ku wadanda kuka yi imani kada ku bata sadakokin da kuke yi da abubuwa guda biyu na farko shine gori na biyu shine me cutarwa gori shine ka ba mutum abu ka ka goranta masa cutarwa kuma shine zaka ba mutum abu amma sai ka gaya masa bakan magana sai ka cutar da shi da zantuttukanka to duk wannan kyaututtukan duk wannan kyauta ko sadaka da mutum yayi yau mutum ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu babu ruwan Allah da ita Allah ba zai karba ba sadaka in zaka ba wa mutum abinka ka bashi kana mai jin daɗi a zuciyarka yawa murtahal bal zuciyarka tana kwance tana jin daɗin abin da kai wannan shine abin da zai baka lada cikakke amma ka bawa mutum abu da gori wannan Allah madaukakin sarki baya bukatar haka sannan sai na uku shine wala mudminu khamrin shi ma ba zai shiga aljanna ba in aka ce idmani shine abin da ake cewa me za a fassara shi da Hausa sabo ta yadda mutum ba zai iya barin sa ya zama masa jiki kamar addiction kenan ya zama addicted to ita giya din kenan kamar yadda muka sha bayani a karatattakanmu na baya cewa idan aka ce giya yan uwa kada zuciyarka ta taba sawara maka abin da ake nufi da giya shine wani ruwa da ake zubawa a cikin kwalba ko wani abin da ake damawa mai kama da kunu burkutu kenan da ake sha ba shi kadai bane giya ita giya hukunci ce me nake nufi da hukunci shine duk abin da mutum ya sha hankalinsa ya gushe sunansa giya dan uwan fahimta ba wani abu ne daya daya ba da ake nufi giya babu shi shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kullu muskirin khamrun dukkanin wani abin da mutum zai sha ya juya masa hankali ya fita daga yanayinsa tunaninsa ya tafi to wannan sunansa giya sai kuma dukkanin giya mai ce haramun ce saboda ka uwa duk abin da mutum zai sha hankalinsa ya gushe wannan sunansa giya ba buƙatar a ce abu kaza da abu kaza ko menene ko menene sai dai kuma akwai abubuwan da ake sha akwai abubuwan da ake sha a bugu amma wani saboda shi ya saba da yawa in ya sha kuma ba sa bugar da shi akwai akwai irin wannan yanzu giya akwai wanda zai sha giya kwalba biyar shida goma walla ba abin da za ta yi masa haka zai sha ya ci gaba da harkokinsa ya sai dai kawai idan ka san warin giya ka ji warinta a bakinsa amma wai ka ga yana abin nan ba za ka gani ba saboda ya riga ya saba to shi wannan abin da ya daidai ne abin da ya ba daidai abin da ya sha mai giya kuma hukuncin giya yana kansa za a yi masa hukuncin da ake wa masu shan giya Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu yan uwa wannan hadisi Imam Ahmad dan Hanbal shi ya fitar da shi a cikin Musnad nasa da Imam Darimi Muhammad Nasuddin Albani ya inganta shi a cikin silsilatul ahadith sahiha tasa hadisi ne da Abdullahi dan Amr dan As ya fitar da shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa anhu haka ne ko wa anhu sallallahu wannan akwai kuskure a ciki za a ce wa anhu sallallahu sallam kuma eh akwai kuskure wajen bugu wa anhu sai dai kasance qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wa anhu radiyallahu anhu ko wa anhu shi hadisin da zamu kawo yanzu shi ma an karbo shi a wajen sahabin da ya karbo hadisin da ya gabata wannan duk wanda yake karanta bulugul maram ya san wannan ɗabi'a ce ta ibn hajar yana yana yin irin wannan ko in ya kawo hadisi sai ce wa anhu me yake nufi da wa anhu ma'ana hadisin da ya gabata sahabin da ya rawaito shi to wannan ma shi ya rawaito wannan ko to shine abin da yake nufi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace law alima Allahu shay'an adna min al-uffi lanaha anhu da a ce Allah maɗaukakin sarki ya san akwai wani abin da yake ƙasa wanda bai kai al'uffu ba wajen baƙar maganar da mutum zai faɗa wa iyayensa to da da ita Allah maɗaukakin sarki zai amfani bai kawo uffun ba abin nufi ai Allah maɗaukakin sarki ya ce da mu gaba ɗaya mu wala ta kullahu ma me uffin ko kada kowa ya ce da iyayensa uffin me uffin shine kamar ka ce kash lokacin da muke bayyana ce shine kamar ka ce kai akan wani abu sai ka ce kash wannan kash din da ka faɗa in akwai abin da yake mafi karanci wanda ba shi ba da Allah ya kawo shi ma'ana abinda malaki so ya ga mana shine kalma ce mafi karanci wajen saba wa iyaye ba ana nufi an saba wa iyaye saba iyayen da aka akwai abin da yake karami ba a'a in akwai wata kalmar da mutum zai faɗa wacce bata kai wannan ba to babu ita kash don mutumin da ya faɗa haka malamai suka ce wannan kalmar tasa kaɗai za ta iya rubuza masa aikinsa gaba ɗaya Allah ya kiyaye ya ce lana ha'anhu da Allah maɗaukin sarki ya hana ta falyamal al'aqu ma sha'a ya ce dukkanin mai saba wa iyayensa ya aikata abin da ya ga dama wajen saba wa iyayensu da cutar da su falayya da khulul jannata amma ya sani ƙarshen rayuwarsa ba shi ba shiga aljanna walyalamil barru ma sha'a haka nan mai bin iyaye shi ma ya aikata abin da ya ga dama yayi abin da ya kamata na bin iyayensu na bin iyayensa da yi musu abin da ya dace ay ya'mala ya aikata abin da ya so falayya da khulan nar shi kuma ba zai shiga wuta ba yan uwa wannan hadisi imam ya kawo shi a cikin durul mansur yace imam dailami ya rawaito shi daga hassan ibn ali marfu'an ya ce sai dai a cikin isnadin hadisin akwai asram ibn haushab wa huwa babba'un shi asram ibn haitham ibn haithab yana ɗaya daga cikin wanda suke kirkiro hadisan ƙarya su dingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan hadisi ba ingantacce bane ba hasali ma hadisi ne na ƙarya bai inganta ba Allah ya kyauta wa qala sallallahu alaihi wasallam a liwalidayhi Allah maɗaukakin sarki ya la'anci wanda yake saba wa iyayensa uwa wannan hadisi shi ma da wannan riwayar ba ta inganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ruwa imam al-hakim ya fitar da ita hakan imam tabarani a cikin mu'jaman nasu al-awsat ya fitar da shi da lafazin la'anallahu sab'atan min khalqihi Allah maɗaukakin sarki ya tsine wasu halittu guda bakwai daga cikin halittunsa min fauki saba'i samawat daga sammai bakwai amma dai bai inganta ba daga ciki sai kawo wanda yake saba iyayensa to amma ƴan uwa akwai ruwaya ingantacciya wacce imam muslim ya fitar da ita imamun nasa'i ma ya fitar da ita daga babban sahabi ali ibn abi talib radiyallahu anhu yake cewa la'ana Allahu man la'ana walidayhi wannan ruwaya da an santa ko yawa la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah madaukakin sarki ya la'anci wanda duk yake la'antar iyayensa Allah madaukakin sarki ya tsine wanda yake tsine wa iyayensa wata ruwaya suka tambaya suka ce ya rasulullah ta ya za'i mutun ya iya bude baki ya tsine wa iyayensa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce yadda mutun zai yi ya zagi iyayensa shine ka zagi iyayen wani shi ma sai ya zagi iyayenka ina fata an fahimta kai ka fara zagin mahaifin wani ko mahaifiyarsa shi ma sai ya buɗe baki ya zagi taka mahaifiyar ko mahaifinka to kowa ya zagi me mahaifin wani yanzu kai mahaifinka da aka zaga wa ya musu kai ne to duk wanda yake irin wannan Allah madaukakin sarki ya la'ance shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye duk wanda aka ce Allah madaukakin sarki ya la'ance shi ƴan uwa abin da yake mai yadda na sha mai abin da ake nufi da la'anta shine at-tardu wal ib'ad ar rahmatillah Allah madaukakin sarki ya fatattaki mutum ya kore shi yayi nesa da shi daga rahamarsa shine abin da ake nufi da la'anta Allah ya ce qul hal unabbiukum a qul hal unabbiukum bil akhsarin a'mala watan ayatu cikin suratul maida wanda Allah maɗaukin sarki ce bana ba ku labari game da wanda suka yi asara ba da ƙarshe abinda Allah maɗaukin sarki ce man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-taghut mene wace aya take take kafin wannan wace aya wace aya take kafin wannan ina aina al-qurra ina aran mumin suke na aran mu suke sabarin mutum an tuno sai mu dawo laraba suna cewa azzakirati kha'ul azzakirati kha'ul Allah ya sa mu dace wannan hadisi ne sayyidina Ali ya inganta shi Imam Muslim ya fitar da shi وقال صلى الله عليه وسلم النبي ترى أمنتي سارة تبتة أجريشة كل الذنوب kowanne irin zunubi yu'akhiru Allahu minha ma sha ila yawmil qiyamati Allah madaukakin sarki yakan jinkirta shi zuwa lokacin da ya ga dama har zuwa tashin alkiyama ma'ana kowanne irin zunubi da mutum ya aikata Allah idan ya so sai ya jinkirta masa ya kyale shi ba zai kama shi a duniya ba sai mutum ya je tashin alkiyama sai Allah madaukakin sarki ya damke shi akan wannan zunubin sai ce illa uquqal walidaini banda zunubin saba wa iyaye shi Allah madaukakin sarki baya jinkirin sa fa innahu yu'ajjilu li sahibihi shi zunubin saba wa iyaye Allah madaukakin sarki yake dawo mutum ya shiga wani hali tun a duniya shine saba wa iyaye wata ruwayar abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa guda biyu ne yace a zalunci da saba wa iyaye zalunci da saba wa iyaye al-baghy wa huququl walidayni abubuwa guda biyu laifi ko zunubi guda biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai Allah madaukakin sarki baya barin su sai an je lahira tun daga duniya mutum yake fara dandanar kudarsa game da abin da ya aikata a kansu annabi ya ce su ne zalunci da kuma saba wa iyaye don mutumin da yake aikinsa ne zalunci ya shiga cikin haƙƙin wancan ya zalunci wancan ya danna wancan ya makure wancan aikinsa kenan to wannan insha Allah ta'ala zaka ga karshen sa ba zai kyau ba tun a duniya rayuwarsa sai ta lalace haka nan mutumin da saba wa iyaye zamto ɗabi'a daga cikin ɗabi'unsa iyayensa ba su da ta cewa a kansa ba za su tashi yi ba ba za su hana shi ya bari ba abin da ya ga dama shi yake yi to shi ma wannan da wahala ya ga daidai a cikin rayuwarsa wancan karan na gaya mana cewa da yawa daga cikin wasu abubuwa da sukan samu wasu daga cikin mu su rasa menene ke damun su idan mutum da zai je ya bincika ya tsaya ya karatun ta zai ga mai bi akwai saba wa iyaye a cikin abin da ke damun sa wallahi yan uwa inda zamu tsaya tsam mu nutsu mu ga menene abin da ya jawo halin da muke ciki wasu daga ciki mutum zai ga akwai wannan saboda mutum sai ya rasa wai me yi ne bala'i da musibu kala-kala suna ta zuwa masa daga wannan sai wannan in wannan ya wuce sai wannan ya zo me yake faruwa sai ya tunani ga shi bai komai ba to amma daga ƙarshe idan da zai tsaya tsam ya duba zai ga akwai saba iyaye a ciki Allah ba akwai sarki ya kare mu yani alqubatu fi dunya qabla yawm alqiyama malai ce abin da yake wanda yake nufi shine Allah madaukakin sarki kan yi wa mutum uquba tun a duniya kafin aje lahira wannan hadisi shi mai uwa ingantacce ne imamu ahmad ya fitar da shi da al'imamu abu dauda da imamu tirmizi da al'imam ibn maja da lafazin da yake kusa da wannan ibn maja ya fitar da shi da lafazin da yake kusa da wannan a sheik muhammad nasiru dinar albani ya inganta hadisin a cikin sahiha tasa wa qala ka'abul ahbar rahimahullah ka'abul ahbar Allah ya masa rahama yake cewa إن الله لا يجعل هلاك العبد إذا كان عاقا لوالديه yace lallai Allah madaukakin sarki yakan sanya halakar bawa mutuwar bawa halakarsa ko taɓewarsa idza kana aqan liwalidayhi dan ya kasance mai saba wa iyayensa ne li wa'ajjala lahu al'azab dan Allah madaukakin sarki ya gaggauta yi masa azaba tun anan duniya wa inna Allah la yazida fi umri al-abd hakanan kuma Allah madaukakin sarki yakan ƙara rayuwa yakan ƙara rayuwar bawa ma'ana ya ƙare ta naka ce ƙarar rayuwar bawa abin da ake nufi shine ko dai kwanakin da zai yi sai Allah madaukakin sarki ya ja masa shi ko kuma ƙara masa albarka a rayuwa kowanne ɗaya daga ciki zai ɗauka malamai kuma sun fassara kowanne ɗaya daga ciki a matsayin abin da ake nufi da ƙara rayuwar bawa idza kana barran idan bawa ya kasance mai yawan biyayya ne ga iyayensa idza kana barran bi walidayhi li yazidahu barran wa khairan dan shi bawan ya ƙara samun damar yi wa iyayensa biyayya da kuma ƙara samun alkhairi a rayuwarsa sai ce min birrihima daga cikin abin da zai nuna lalle ɗa yana wa iyayensa biyayya ayyun fiqa alaihima shine ya ciyar da su idza ihtaja duk lokacin da suka buƙaci ciyarwar faqad jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallam faqala wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masa ya rasulullah ya manzon Allah inna abi yuridu ay yahtaja mali mahaifina yana neman buƙatar dukiyata yana son ɗauki wani ɓangare daga dukiyata in bashi ma'ana kamar ƙaran mahaifinsa ya kawo kenan faƙala sallallahu alaihi wasallam sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sai da shi an tawa maluka li abika ai baka sani ba da kai da dukiyar taka gaba ɗaya na mahaifinka ne da kai da kadan mahaifinka ya ci dukiyarka wannan bai yi laifi ba ina fata an fahimta amma ina mamakin ƴaƴan yau kaga mutum ya je gefe ya zauna yana ta ƙorafi ina ta magana babansa ya ce ba shi wani abu mahaifinsa ya ce yau an fita kasuwa ba labari kawo dubu biyu a ce fa ne wala sai kuma cikin abokansa ya ta kunci ta kunci eh shi kadai ne yaro a gida ha kawai saboda Allah mutum ya je samu abinsa a mai kaza da sauransu albarka kake nema to kika bashi shikenan amma duk maganar da zaka yi to ka shiga cikin fadin Allah madaukakin sarki wala taqullahuma uffin in dai albarka kake so mahaifinka ya ce kawo shi kenan kai ka manta lokacin da yake ɗaukar nauyinka ka manta lokacin da kake jariri duk wani abin da ya shafe ka shi yake maka da kai da mahaifiyarsa ka tana lokacin da ka fara girma ka tana lokacin da aka saka a makaranta shi yake ɗaukar nauyin kuɗin makarantarka ka tuna lokacin da baka da lafiya shi yake ɗaukar ɗawainiyar asibitinka ka tuna duk wani abinka da zai taso shi ne a kai yin saboda Allah saboda ƙarfinsa ya ƙare abin hannunsa ya ɗan fara ƙasa ya ce na ba ni ka zumbar baki kai lokacin da kake zuwa ka ce baka yana zumbar baki dan Allah mai wannan kaɗai isa kai tunani a kansa wato ina gaya mana waƙi ne waƙi'ul malmus abin da yake faruwa sun fada cikin wannan tarkon sai da Allah ya kiyaye mu kawai mahaifi wallahi tsoron tsoron tambayar abin da ke wajen ƴaƴansa na ya san yaransa ne shi ya haife su amma wallahi wani tsoron tambaya yake saboda in ya tambaya bakan magana za a gaya masa sai ga yaro har daina ganin mutuncin babansa yake saboda yana cewa ba ni wallahi ƴan uwa in yi babansa sai ya haɗe rai ci magani babansa ba da ya haife shi sai ci magani saboda ya zo ya ba shi to ko shakka babu yan uwa rayuwa wallahi ba za ta yi albarka ba in dai haka za a tafi rayuwa ba za ta yi albarka ba ko mutum ba zai ga abin da ya ga dama ba ɗauki ka ba iyayenka babu sada zumunci a duniya da ya wuce kyautata wa iyaye mai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ga wanda yake so Allah ya faɗaɗa arzikinsa ya yalwata rayuwarsa me annabi ce yi ba ya sada zumuncinsa ba shi sa na kawo muku wannan babu mafi girman sada zumunci da ya wuce mai bin iyaye babu suna da haƙƙi idan suka girma ba su da yadda su ciyar da kansu suna da haƙƙi akan ka ciyar da su wajibi ne akan ka a lokacin in suna da hali shikenan amma in ba su da hali wallahi wajibi ne akan ka dole sai ka ciyar da su yadda za ka yi cefa ne ka kai gidanka da iyalinka su ma dole ka yi cefa ne ka kai musu wannan dole ne idan kuma mutum mai bato wannan kuma sai je haɗu da Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye to kun ji abin da annabi ya ga wannan sahabi an tawa maluka li abika da kai da dukiyar ta ka ta mahaifinka ce wannan hadisi ibn majah ya fitar da shi imam at-tahawi abu ja'far at-tahawi ya fitar da shi a cikin littafin sa na mushkilil athar haka na al-imam abu dauda ya fitar da shi hadisi ne ingantacce wasu ila ka'ab al-ahbar an uquqil walidain ma huwa an tambayi ka'ab al-ahbar game da menene ake nufi da sabawa iyaye idan aka ce sabawa iyaye me ake nufi da shi kala sai ka abu ya bada amsa yace huwa idza aqsama alaihi abuhu shine idan mahaifinsa ya rantsuwa a kansa au ummuhu ko mahaifiyarsa lam yaburra qasmahuma baya kubutar da rantsuwarsu idan mahaifinka ya ce wani wallahi sai kayi min kaza wani wallahi sai kayi kaza ko mahaifiyarka ta ce wani wallahi in dai na haife ka sai kayi kaza to sai mutum sai mutum ya je kuma ya abin da ya ga dama ba zai yi abin da mahaifiyarsa kuma mahaifinsa ya gaya masa ba wato irin wannan shi ko da ba mahaifinka ba ne ko da abokinka ne ko wani ɗan uwanka daga cikin abin da ke haƙƙi na musulmi akan musulmi shine barrantar da rantsuwansa idan wani rantsuwa akan kai kokari ka barrantar da shi yanzu kun tashi da wani abokinka sai ce wani yau wallahi sai mun je gidana ka ci abinci yau wallahi sai mun je gidana ka kai mun ziyara to kada ka kada ka wofintar da rantsuwansa kada ka ce to wallahi ni ma ba zan je ba tun da ka rantse wallahi ni ma ba zan je ba ba daidai ba ne wannan ɗaya daga cikin haƙƙinsa ne akan ka sai ka barrantar da rantsuwar da ya masa haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da mu ballantana kuma iyaye to ka abe yace yana ɗaya daga cikin saba iyaye shine iyaye su rantsuwa akan mutum mutum ya ki a kubatar da rantsuwarsu wa idza amarahu bi amrin haka na idan suka umarce shi da wani umarni lam yuti amrahuma baya bin umarnin nasu wa idza sa'alahu shay'an haka na idan suka tambaye shi wani abu lam yutihuma ba zai ba su wannan abun ba wa idza tuminahu haka na idan suka amince masa akan wani abu khana khanahuma sai ha'ince su akai yace to waɗannan abubuwan da ya lissafa suna ɗaya daga cikin manyan manyan abubuwan da ake kidayawa a matsayin sabawa iyaye wannan afsar na kabul ahbar shi ma abdurrazak ibn hammam as-san'ani shi ya fitar da shi a cikin musannaf nasa haka nan imam al-baihaqi ya fitar da shi a cikin littafin sa shu'abul iman wasu ila ibn abbas radiyallahu anhu an tambayi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda an an ashabil a'rafi ma hum wa ma hum al-a'raf an tambayi abdullahi dan abbas cewa su wane ne ashabul arafi wanda Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin su a cikin suratul arafi ko wa alal arafi rijalun yarifuna kullan bisimahum to sai aka tambaye shi a yadda asar din yazo cewa su wane ne waɗannan fa qala sai ba da amsa yace amma al arafu fa huwa jabalun shi dai araf din wani dutse ne bainal jannati wan nar wanda yake tsakanin wuta da aljanna dutse ne da yake a tsakiya nan aljanna nan wuta wa inna ma sumiya al-a'raf li'annahu mushrifun 'ala al-jannati wan nar an ambace shi araf ne saboda ana iya hango aljanna da wuta daga kansa ana iya leka aljanna ko wuta daga kansa saboda yana tsakiya wa alaihi ashjarun wa thimarun wa anharun wa uyun yace a kansa akwai bishiyu akwai ‘ya'yan itatuwa akwai ƙorama akwai idanuwa marmaro na ruwa da yake fitowa daga cikin wannan dutsen wa ammar rijalul lazina yakununa alaihi sai ce amma mazajen da suka kasance a kansa wanda za su kasance a cikin akan tozalla arabi wa hum rijalun su ne wasu mazaje ne kharaju ila jihadi suka fita jihadi don yaɗa kalmar Allah madaukakin sarki bi ghairi rida abaihim ba tare da yardar iyayensu ba wa ummahatihim da kuma iyayensu mata fa qutilu fil jihadi sai aka kashe su a wajen wannan jihadin yan uwa ana fahimta mutanen da suka fita jihadi amma ba da yarda iya fa mana'ahumul qatl fi sabilillahi an dukhulin nar yace to tunda an kashe su a wajen jihadi wannan wannan sai ya hana su shiga wuta saboda girman mutuwa da samun shahada a wajen jihadi da suka mutu a haka tare da cewa sun yi abin da bai dace ba amma tunda ɗaukaka kalmar Allah suka fita yi sai wannan ya hana su shiga wuta to amma kuma ɗaya ɓangaren wa mana'ahum uququl walidaini an dukhuli janna sai saba wa iyayensu da suka shi kuma ya hana su shiga ina aljanna to ba su aljanna kenan ba su wuta la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i fa hum alal arafi sai aka aje su akan tozalla arabi hatta yaqdi Allahu fihim amrahu har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai yi hukunci a kansu ‘yan uwa wannan asarar abdullahi ɗan abbas da aka kawo shi imam suyuɗi ya ambace shi a cikin addurul mansur sannan yake cewa dukkanin ruwayoyin da suka zo suke bayani akan wannan asarar abdullahi ɗan abbas sawa wanda suka zo marfu'an ne ko wanda suka zo mawqufan dukkaninsu yace ba sa kubuta daga zantuttukan malamai akan su akwai matsala akan su ma'ana ba su inganta ba saboda shi a al'araf yadda Allah maɗaukin sarki ya ba mu labarinsa wani guri ne da ke tsakanin wuta da aljanna wannan haka yake ko shakka babu to amma abin da ya sa ake ɗora mutanen da suke kai shi ne mutanen da laifinsu da laifinsu da kuma daidansu ya zo daidai wa daida ina fata an fahimta sannan ceton mai ceto bai same su ba a fahimta da laifinsu da kuskurensu da zunubinsu da aikin alkhairinsu ya zo daidai wa daida sannan kuma ceton mai ceto bai shafe su ba kaga idan ceton mai ceto ya shafe su za a yi mai za a yi aljanna da su ko to tunda da laifi da kuskure da ne sai a kai su ina sai a kai su wannan wadin sai a ajiye su wanda da ƙarshe malamai suka ce kamar yadda malaman tafsiri suka ambata idan Allah madaukakin sarki ya gama hisabi gaba ɗaya yan wuta suka shiga cikin wuta yan aljanna suka shiga cikin aljanna lokaci zai zo da Allah subhanahu wataala su ma za a ce su sako su shiga aljanna ai ka duba kissar yadda Allah madaukakin sarki ba da ita a cikin suratul araf Allah ya ce alal arafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum akan araf akwai wasu mazaje wanda suna gane kowa daga cikin yan wuta da yan aljanna da me da alamunsa suna gane kowa har za su rika kiraye wa na dau ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'una za su rinka kira suna yi wa yan aljanna magana suna cewa amincin Allah ya tabbata a gare ku suna musu magana daga nesa amincin Allah ya tabbata a gare ku suna musu kirari suna musu bambadanci da bambaki su suna gefe sai Allah ce lam yadkhuluha ba su iya shiga cikin aljanna ba suna gefe amma wa hum yatma'una suna kwadayin shiga aljanna dan sun ga irin ta goma shi da goma ta arziki da aka wa yan aljanna to shine sai suke musu bambadanci suna gefe amma sai Allah ya ce wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nari sai can kuma a ce ku juya fuskar ku kalli yan wuta kun ga su yan aljanna kai tsaye kawai suke kallon su saboda ka'idar rai tana son abin da yake mai kyau mai daɗi to amma wuta fa mutum zai juya kalli wuta a a sai an juyar da su shi sa Allah ce wa idza surifat absaruhum idan aka juyar da gannan su tilqa ashabin nari daidai inda yan wuta suke sai su juya kuma sai su kalli wuta sai su ce mai qalu rabbana la taj'alna ma alqawmi zalimina ya ubangiji kada ka sanya mu tare da azalimai su suke nufi azalimai yan wuta yan wuta to haka za su zauna tsakanin wuta da aljanna wanda daga ƙarshe Allah madaukakin sarki su ma duk sai ya musu rangwame sai su tafi aljanna ƙarshe dai kaga bahaushe ya ce burin majihaji sun dai shiga aljanna eh to amma dai duk da haka sun dan an dan wana su kaɗan dai an dan wannan sa kadan kaga wannan fa wanda aikin alkhairin sa ne ya dace fa da aikin me aikin sharrin sa ba ba wai na sharri ne ma yarin jaya ba yan uwa Allah ya sa mu dace eh akwai aiki a gaban mu sosai wannan asar din Abdullahi dan Abbas yan uwa bai inganta ba wa fi sahihaini haka nan ya inganta ya zo a cikin sahihain Bukhari da Muslim أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi faƙala ya ce ya rasulallah ya manzan Allah man a haƙƙun nasi minni bi husni suhba ya rasula wanne mutum ne daga cikin mutane gaba ɗaya ya fi haƙƙi a kaina na kyautata zamantakewa da shi a fahimci tambayar wannan mutum ne daga cikin mutane gaba ɗaya ya fi haƙƙi a kaina na fi kyautata zamantakewa tsakanina da shi na fi kyautata ma'amala tsakanina da shi ƙala sai annabi ya ce ummaka mahaifiyarka ƙala sai ƙara tambaya summa man bayan mahaifiyata sewa kuma ƙala ummaka annabi ƙara cewa mahaifiyarka ƙala summa man sannan wa ƙala ummaka annabi ƙara ce masa mahaifiyarsa sau nawa sau uku ƙala sun man ya ƙara cewa dai sewa ƙala abuka sannan mahaifinka sannan mahaifinka sun mal'akarab fal'akarab sannan makusanci da wanda yake kusa da shi wajen dangantaka daga mahaifinka daga mahaifiya mahaifi sai wanda yake kusa da su wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da malamai mafiya yawa suke dogara a kansa wajen nuna cewa lallai haƙƙin da uwa ke da shi a wajen yin biyayya da kyautatawa ya fi nawa ya fi na mahaifi sarki ya umarta a kyautatawa mahaifiya a kula da ita a ririta ta sama da mahaifi saboda mai saboda ita mace ce tana da rauni akan namiji yan uwa an fahimta tana da rauni akan namiji namiji Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara shi ne yake tsaye akan mace komai girmanta sai ka samu mace sai ka samu namiji akan ta ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda abinda Allah ya fifita sashi akan sashi na ganin damar Allah maɗaukakin sarki hankalin namiji da tunaninsa da hangen nesansa ya ɗara na mace ƙarfin namiji da kazar-kazar ɗinsa da ya fita ya nemo ya ɗara na mace shi ne a sama saboda ka shi tun da yana da wannan abin da zai iya yi a gefe to sai aka ce a tausaya mata fiye da shi amma ƙarƙashin wannan nake so ne wani bayani yan uwa ba kuma daidai ba ne wata mace don addinin musulunci ya ba ta haƙƙi sau uku sannan ba namiji ita kuma ta ce za ta hana ɗan yi wa mahaifinsa wani abu wannan kuma ba ta da wannan haƙƙin ɗan uwa fahimci wannan wannan abu ne da yake faruwa a cikin society na malam bahaushe dewa dewa ni na samu na samu cases irin wannan ba sun fa irga musamman ko suna taron kamil ko suna taron ana samu wato daga lokacin da mace ta fahimci cewa ‘ya'yanta sun girma sun kawo kuma Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wasu daga ciki suna da abin hannu to ba kai sai dai kai haƙuri in ba kai wasa ba wallahi kuwa kirkiri kai ne mahaifinsa kai ma fa mata ka ce amma wallahi sai ta ce kai maka abu wai in zai maka abu sai ya zo ya tambaye ta zan wa baba abu fa zan wa baba abu sai ta ce ba matsala je kai masa in bata ga ba kuma ka dan mata abu a lokacin sai ta ce ban yadda ba wallahi in kai sai na tsine ma kuma sai je ki yan uwa wallahi wa rabbil ka'aba na yi rantsuwa har da Allah mace ba ta da wannan hakki mutuntawa da girmamawa wannan daban haƙƙin ta hana ɗayi wa mahaifi wannan shi wani abu ne don ba ta da wannan haƙƙi ka kyautata mata shi ma ka kyautata masa babu wani wanda ya kona haƙƙin kai masa kaza da kaza a kansu kowa za ka yi masa daidai gwargwadon nasa kowa za ka yi masa wani bawan Allah yake ba da labari labarin abin tausayi yan uwa ya ce matarsa ce ce wallahi sai da ta zo hannunsa sannan ya sa ta a makaranta ta yi karatu tun daga mataki na firamare har university ta yi digiri ba ta yi karatu ba kwata-kwata a gidansu shi ya sa ta a makaranta ta haifan masa 'ya'ya ya sa su a makaranta ya ɗauki nauyinsu ya kashe musu kuɗi suka yi makaranta mai tsada shekaru suka ja lokacin ritaya sai sai ritaya ya kuma ya dawo gida tun da ya rita ita matar sai yanzu aiki take babbar sai gabar ya dan kawo wata ta dan kakke bai masa kiwa da Allah ba haka bane bai daidai ba ya yi daidai ya dan ƙara aure to shikenan a shiyata romat abin da yake ne ita romat shikenan ta juya masa ƴaƴansa wasu sun girma sun samu ayyuka masu girma masu nauyi suna samun kuɗi masu kyau ya ce wallahi abubuwa da yawa abubuwa da yawa idan sun zo za su yi masa wallahi sai ta hana babban abin da ya bata masa da yake ba da labari shine ya ce wata rana ɗaya daga cikin ƴaƴansa sun shigo gida mace ce ta faka mota ta shigo cikin gida yana ganin ta sai ya ce yawwa alhamdulillah ba ni naira ɗari na ba da takalmi na a wanke min in karɓo ta ba shi da naira ɗari ce wallahi matar tana cikin gida tana cikin ɗaki kawai sai ta fito ta ce in kika bashi wallahi sai na tsine miki albarka ce wallahi naira ɗarin da bata bashi ba kenan naira ɗarin da bai samu ba kenan a wannan ranar shine zo na yayi ta kuka eh ta kuka yana yana kukan zuci wato abin da yake dawo masa abin da yake dawo masa a rai shine irin hidimar shi da ya musu a baya yanzu ir da ya haifa ta cikin sa an ce in tai masa abu za a tsine mata albarka kaga shi ma an yi sai mata bashi zai tsine mata albarka fa sai aka mata hadisin cewa ummuki ummuki ummuki wannan hadisin wallahi ba zai aiki anan ba ya kuwa ya kamata irin wannan lallai a samu orientation a kansa tsakani da Allah iyayenmu mata na gida ya kamata san wannan ana kuskure da dama mai yawa a wannan abu Allah maɗaukakin sarki ya samu dace saboda haka maza sai ku sai mu yi kokari a dan fara a rinka kokarin nusar da su ana sa su anya ana nuna musu suna da geji haƙƙin nasu yana da yana da geji ba a sake shi saki ba kaidi ba ta yadda idan ya'yanka saka girma kai kan ka dawo ƙarƙashin kulawa ta sai abin da ta ce a maka za a yi maka wannan ba daidai bane tsakani da Allah na'am na'am ba abin da tsinota ta mata ba abin da za ta mata wannan ta tsine mata ne ba akan haƙƙinta ba ba abin da za ta yi mata insha Allah ta'ala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙarshe yace sannan sai kai wa mahaifiyarka biyayya sai kai mahaifinka biyayya thumma al-aqrab fal aqrab fa habba ala birri al-ummi thalatha marratin mala yace sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwadaitar wajen yi wa mahaifiya biyayya har sau uku wa ala birri al-abi marratan wahidatin ya kuma kwadaitar wajen yi wa mahaifi namiji biyayya sau ɗaya kawai wa ma zaka illa li anna inaha ina'aha aktsara wa shafaqataha a'zam ya fi yawa tausayinta ga ɗa ya fi yawa wannan ko shakka babu haka yake gaskiya e uwa mace ta fi tausayin ɗanta ta fi kulawa da shi kulawa ta zahiri a fahimta ta fi kulawa da shi kulawa ta zahiri ba ba fa ina wa maza yaƙi bane yau ba ina kara bangaren maza bane ina faɗa gaskiya ne gaskiya yan uwa a fahimta galibi galibi kashi hamsin cikin ɗari idan ka ji yara sun lalace sun shiga cikin wani hali akwai sa hannun uwa a ciki wallahi dan Allah haka ne ko ba haka bane shi ta nace muku kulawa ta zahiri kulawa ta zahiri ba ta so ransa ya baci ba ta so a dake shi ba ta so a masa fada ba ta so a masa kaza yanzu sai duniya ta tashi saboda an taba danta amma kuma idan ya je zama wani wanda ba shi kenan ba ya lalace bala'i ita yake fara shafa kuma kuma sai ya tafi kowa ciwon abin sai tafi kowa ciwon abin saboda haka tsakani da Allah duk mutumin da yake so ya samu nagartacciyar zuriya da mahaifiyar da yaran duk shi zai tsaya a kansu kada ya bawa mace kula da yaya su ita kadai wannan shine zance na gaskiya ba a ce ka kwace mata kuma ba a'a ka ba ta haƙƙin da ya kamata idan dole zaka fita kasuwa zaka je aiki dole zaka bata da su amma ya kasance karkarin karkashin kulawa ka da sa idanka duk abin da yake daga ita har su sai ka sa ido a kansu ba a barin tarbiyya ka cokan a baro mace kamar yadda da yawa daga cikin muke da yawa daga cikin haka muke muna harka makarantu makarantu haka zaka ga irin wanda suke zuwa siwa yaran su registration sasu a makaranta wallahi kashi 90 mata ne wallahi yan uwa kashi 90 mata ne kuma abin da zai baka takaici sai ka ji mace tana ce maka wallahi malam ai mu muke yi ita take in ta ga dama yaron ta karatu in ba ta ga dama bai zauna a gida shi ba zai sace a makaranta ba wannan kuskure dai maza da yawa tsakani da Allah sun saki haƙƙin da Allah madaukakin sarki ya dora musu yanzu idan aka kira taron iyayen yara a makarantun mu na boko private school da muke da su gaje kai kallo mata zaka gani mun kira taro a makarantar mu bangaren boko mun kira taron iyayen yara da sauran maza biyu ne suka zo wallahi duk mata ne sauran duk mata ne duk mata ne to an saki tarbiyyar yara gaskiya a hannun mata wanda kuskure ne babba yadda Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar nan ita mace kamar yadda na faɗa ɗazu dole sai an tsamu tsawa a kanta idan tana karama iyayenta su tsaya a kanta idan ta aure mijinta ne zai tsaya a kanta idan ta girmama ta wuce aure ko abin da kama da ko iyayenta su tsaya a kanta mahaifiyarka ce amma wani lokacin sai ka ɗan rinka yi mata abin da yake haka na nasiha da jan hankali haɓa umma abu kaza ayi na kaza ne abu kaza yara ne ya kamata irin dai abubuwa na jan hankali da sauransu mahaifiyarka ta dole kai mata to amma a lokacin a lokacin da take buƙatar kulawa take ƙarƙashin kulawa ka kai kuma sai ka janye hannunka gaba ɗaya sai ka bata sai ka bata da yara idan abu ya lalace kuma sai ka ce laifin ki ne wallahi ba laifin ta bane laifin ka ne amma duk mutumin da yake tsaye a gidansa ya sa ido a kanta ya sa ido a kan ‘yansa insha Allah ta'ala Allah zai taimake shi a kan tarbiyyar saboda in wannan shawara ce nake ba mu lallai kowa sai ya tsaya akan gidansa yadda rayuwar nan take ƙara shiga wani hali zamani yake ƙara zama wani iri yara suke ƙara shiga cikin wani hali sai mun ƙara kulawa sosai da sosai wallahi ina ji mana tsoron shekara talatin nan gaba yadda yaran mu za su zama ta kalli yadda yaran mu suke tasowa yanzu yaro ɗan shekara sha takwas ishirin da sauransu ka duba duk galibi gagarumin laifin da ake za ga yara ne 'yan shekara 18 20 22 25 babba shine 25 fa babba shine 25 galibi laifin da ake yi su ne yanzu waɗannan su ne jil ɗin da nan shekara 30 za a ce sun zama manya sun zama dattawa wani ya shekara 40 wani ya shekara 50 a cikinsu da sauransu dan Allah wani irin dattawa kake tsammani za a samu dan Allah mu a lokacin da iyayenmu da suke sama da wasu sun tafi wasu kuma sun tsufa ba su da ƙarfi waɗannan su ne manyan su dole sai an tashi an gyara gaskiya dole ne sai an tashi an gyara Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu mala ce ma'a ma tuqasihi min hamlin wa talaqin wa wiladatin wa rida'atin wa sahri laylin tare da abinda uwa take fama da shi take fuskanta min hamlin na ɗaukar cikin yaro wa talaƙi da naƙudarsa shi ne a talaƙ ba saki ba abinda yake nufi an wajen shi ne naƙuda wa wiladatin da kuma haihuwarsa wa raba'a da kuma shayar da shi wa sahar da kuma raba dare ta ƙin bacci ta ƙin bacci wani lokaci idan yaro idan yaro bai ga dama ba wallahi ba ba za ta yi bacci ba duk mutumin da ke da sabuwar haihuwa ya san wannan wallahi mata suna kokari tsakani da Allah sai kai bacci kai bacci ka tashi kawai sai ganta idan tafi tana ba yaro nono dan Allah ba haka bane kai bacci kai bacci ka tashi kaga ita ita ba bacci kuma wallahi ba ta damuwa da wahala kaga tana korafi ita dadi take ji kai a lokacin da zaka ta tsaki in kana da damar canza tsaki ka tashi ka ka koma wani ɗakin ka barta kawai kin kawo yaro ya zo ya damu mutane ka tashi ka koma abin ka san maka sa ba akwai yaro akwai yara masu kuka da yawa to sai hana ka sakat amma su za ga ko a jikinsu ba sa damuwa to iyaye mata suna kokari Allah madaukakin sarki ya kara musu albarka ya saka musu alkhairi malik ra'a ibn umar radiyallahu anhu rajulan abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda ya ga wani mutum qad hamala ummuhu wannan mutum ya dauki mahaifiyarsa ala raqabati da mahaifiyarsa ya dauke ta ya dora ta aka fadarsa yana ta dawafi da ita ko damuwa bai ba faqala yabna umar sai ya haɗu da abdullahi dan umar sai yake tambayarsa ya ce ya kai dan umar a tarani jaziyati ha shin kana gani na saka mata abin da ta yi a tarani jazaitu ha shin kana gani na saka mata abin da ta yi ƙala sai abdullahi dan umar ya ce wala bi talaqatin wahidatin min talaqiha min talaqatiha yace wallahi ko ni shi ɗaya da ta yi ko naƙuda ɗaya da ce daga cikin naƙudodin da ta yi lokacin haihuwa ka baka saka mata da shi ba ballantana haihuwar ballantana reno ballantana shayarwa ballant ko naƙuda ɗaya da ce baka saka mata ba walakin walakin kad ahsanta ai sai dai ka kyauta kawai eh ka kyauta wallahi wallahu yusibuka alal qalili kaseeran Allah madaukakin sarki zai baka lada akan wannan aikin da kai dan kadan da lada mai yawa kaga sun nuna masa aikin da ya menene kaɗan ne ba wannan a zo a gani ba ne ku duba abin da ya uwa shi ya ɗauko ta tun daga garin suka taho yake ɗawafi da ita duk aikin hajji shi ya mata wai sai yake gani kamar ya biya ta shi ne nuna masa ai akwai aiki a gabansa ko nishi ɗaya da ta yi don wata ruwaya abin da ta nuna kenan ko nishi ɗaya da ta yi daga cikin nishin haihuwarta bai biya ta ba saboda ka sai ya ƙara zage damtsi akan wannan aikin nasa wata ruwaya ta zo walau bi zafaratin wahidati ko da nishi guda ɗaya bai biya ta ba hadisi na ƙarshe da zamu dakata a kansa insha Allah ta'ala wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karɓo daga sahabi abu hurairah Allah ƙara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace arba'atu nafrin wasu dangi wasu nau'i na mutane guda hudu haƙƙun alallahi Allah yudkhilahumul janna haƙƙi ne akan Allah madaukakin sarki ba zai shigar da su aljanna ba wala yuziquhum na'imaha ba kuma zai ɗanɗana musu ni'imar da ke cikin aljanna ba su wane ne ga suka maka mudumini khamri wanda ya dimanci shan giya wa akilur riba da mai cin riba wa akilu malil yatimi da mai cin dukiyar maraya zulman da zalunci wal aqu liwalidayhi da mai saba wa iyayensa illa ayyatubu dukkanin sai dai idan sun tuba sai dai uwa wannan ruwayar ta hadisin bata inganta ba ruwaya ce da'ifiya imam al-hakim ya fitar da shi Sheikh Muhammad Nasruddin Albaniya ya ce hadisi ne da'ifi sai dai za ku ga ɗaiɗaikun abin da suke cikin hadisin babu wanda wani hadisin ruwaya ingantacciya bata ta gasgata shi ba a shan giya abin da ɗazuma mun gabatar da shi cin riba shi ma mun gabatar da shi ko akwai hadisin da ya gaskata shi cin dukiyar maraya shi ma akwai hadisin da ya gaskata shi aya ma ta tabbatar da shi innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira Allah ya kiyaye mu sabo iyaye ko akan akan sa muke bayani hadisan da duk suke bayani ma akan sa suke saboda haka hadisin a haka a yadda yazo shine bai inganta ba amma ɗaiɗaikun jimlolin da suke cikinsa gaba ɗaya babu wanda bai inganta ba ƙarƙashin wani hadisi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace yan uwa insha Allah ta'ala idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi a hadisi na gaba wanda ke bayani akan aljanna tana karkashin diga-digan mahaifa Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah